أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا الشرين قوتن شدا هجرة منزن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a sati kafin wanda ya gabata mun tsaya a aya ta goma sha shida zuwa aya ta sha bakwai a cikin suratul anfal a shafi na 179 a yau da yarda allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
kafin mu shiga cikin tafsiri gadan-gadan akwai nukta guda biyu da zan faɗa sannan mu shiga da karatu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala nukta ta farko satin da ya gabata ba mu samu damar yin karatu ba wannan dan uwa ali da yake tare da mu mai muna ɗaukar tafsiri allah ya yi ma mahaifinsa rasuwa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa da kuma dukkan magabatan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma in tamu ta zo allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani mu ƙare lafiya da mu da bayan mu gaba ɗaya nukta ta biyu kuma sai zuwa ƙarshen lokacin allah ya ba mu iko akan yadda ake fitar da wato maudu'ai cikin hadisi da muka yi bayani mun kawo sauran littattafai na hadisi waɗanda ana samun hadisi da'ifi a cikinsu to wani zai iya cewa ya za a fitar da maudu'i cikin hadisi da'ifi abu ne wanda ke na zuwa ga hankali to wannan kuma a'a shi hadisi da'ifi na farko akwai bincike da malaman hadisi suke yi akan al-ahadith ad-da'ifa da al-mawdu'a littattafai ne da dama sannan kuma akwai hukumce-hukumce da ake fitarwa karkashin su kenan za a yi bincike ne don a ruguza waɗannan maudu'an da aka fitar wato wasu ibadodi ko wasu abubuwa da aka fitar cikin waɗannan hadisai don ba su inganta ba kinan kaga shi ma karatu ne mai yawa idan hadithin ya kasance ko toce fuska bai inganta ba to in kuma Allah ya bamu iko muna son karatuttukan da za su zo kafin a ƙare karatu tun da shekara ta fara ban kwana duka minti biyar na ƙarshe ko goma za mu rinka yin bayani akan yadda ake gabatar da maudu'ai na alƙur'ani da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma cikin fiqihu da kuma cikin yaren larabci da kuma i'jazi na alqur'ani za su kai ina ganin bincike guda biyar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara Allah ya mana jagoranci Allah ya ce to falam taqtuluhum ba ku ne ku kashe su ba a haƙiƙa walakin Allah qatalahum ko a wata ƙira'a walakin Allah qatalahum mu bayani ya gabata a wancan sati sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shine ya kashe su ma'ana wato ku ƙoƙarinku ba shi na ya kai ga cin nasara ba don kakku rudu ku sa tsammani ma'ana kuma ko da mala'iku sun kama muku ba su ne suka kashe su ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kashe su hakikata domin da ba da izinin Allah ba da ku din da mala'ikun ba za ku iya kashe su ba ina fata an fahimce ni wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban mu'ajjala shi yasa a wancan sati mun kawo cewa ana danganta mutuwa zuwa ga Allah kai tsaye wani lokaci ana danganta ta zuwa ga wato mala'ika wanda yake karɓar mutuwa malakul mautu tun da an ce sunansa azra'il kuma bai inganta ba wani lokaci ana danganta ta zuwa ga mala'iku masu yawa to ya ake aljam'u baina hadhihi al-aqwal Allah ya ce shi yake kashe rai hakika shi yake kashe rai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun an ce mala'ikin mutuwa shi yake karɓar rai ƙulli ya tawaffakun malakul mautin ladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un an ce kuma mala'iku su suke karɓar rai hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun to su shi mala'ikin mutuwa yana karɓar rai yana tare da mala'iku da suke kama masa aiki sannan kuma da izinin Allah ne ake karɓar rayuwa ta haka za ka iya wato aljam'u bainan nususu a gurguje wa ma ramaita idh ramaita ba wa ma ramaita ba ka jefa ba idh ramaita lokacin da ka yi jifa walakin Allah rama sai dai Allah subhanahu wata'ala shi ne ya jifa a satin da ya gabata mun kawo maganganu na malamai kusan wato guda hudu a wannan wuri waɗansu ka ce wa ma ra'aita wato alhasba an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shine yayi jifa da duwatsu ba a yakin Hunain lokacin da aka je yakin Hunain walakin Allah harama amma waɗansu malamai suka ce a'a nan wa ma ramaita na ana nufin ba yakin Hunain bane yakin Uhud ne lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya ɗauki as-saham an gane ko ya ɗauki alhirba ya an ce alhirba muka ce ɗan guntun mashi an gane ko akwai wani ana kiransa ubayyu bin khalaf sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jefe shi da abin jifa wannan abin jefa wannan guntuwar sandar ko ɗan mashi sai ya same shi ga wuya amma jini bai fito ba sai ya koma cikin mushrikai ina fata ana fahimta ta amma babu rauni tare da shi sai ce mutuwa zan yi suka ce a'a babu wani alamun rauni tare da kai yace tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce shi zai kashe ni tunda a makka ya ce ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni zan kashe ka sai ya ce a bal ni dai zan kashe ka to tunda ya ji wannan magana ya tabbatar da cewa lokacin mutuwarsa ya yi waɗansu daga cikin malamai suke cewa nan wa ma ramaita idh ramaita na ana nufin wato abin nan ne a khaibar ne lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗauki kibiyar sai ya halbi hatta samu wani mutum da ake kira ibnu abil huqaiq wato ta kashe shi yana a wurinsa dukkan waɗannan maganganu malamai sun da'afa su zance mafi inganci wa ma ramaita idh ramaita na a yakin badar ne ana magana ne akan yakin badar domin suratul anfal tana bayani ne akan yakin badar to don haka malamai suke cewa lokacin da yaki yayi kusa wato a haɗu kenan a gamu da mushrikai da musulmai a yi yaƙi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga hannunsa yana roƙon Allah yana cewa Allah idan wannan jama'a ta halaka ba za a bauta maka ba domin su kaɗai ne nake da su waɗanda suka fito dama waɗanda an madina su ba a lissafawa da su don ba a cewa su waɗanda aka baro ba da su ba amma ga dukkan alamu idan aka ci nasara a kansu yana yi wa al'amarin ya caɓi to sai suka ce sai aka umurce shi ya ɗibi ƙasa ya watsa sai ya ɗauki wannan ƙasar sai ya watsa ko da ya watsa ta sai ta isa cikin wato hanci hanci na kafirai da kuma wato fuskokinsu to wannan sai zaman to kenan wa ma ramaita ma'ana ba kai ka jefa ba idh ramaita ma'ana ba kai ka isar da wannan kasar ba walakin Allah harama sai dai Allah subhanahu wataala shine ya isar da kasar an gane ke kenan wa ma ramaita fil hali idh ramaita a lokacin da halin da kai jifa jifa ka bata wuce ka diba ka watsa ta tsaya ba amma walakin Allah harama sai dai Allah subhanahu wataala shine ya isar da ita waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa wa ma ramaita ai wa ma ramaitar ru'ba ba kai ka jefa tsoro a cikin zukatan kafirai ba an gane ko idh ramaita alhasa ko ko idh ramaita turab lokacin da ka jefa ƙasa walakin Allah rama ko walakin Allah a wata ƙira'a sai dai Allah subhanahu wataala shine rama wato ya jefar da tsoro a cikin zukatansu to waɗannan duk dai ana zancen badar ne da zancen tsoron da zancen ƙasar duka tare suke domin Allah shi ya jifa tsoro kuma Allah shi ya isar da wannan ƙasar a cikin wato hancin kafirai ko hantunan kafirai da kuma wato idonsu ina fata an fahimci ni to sai Allah subhanahu wata'ala ce walakin Allah harama sai Allah ce wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana sannan kuma Allah yayi haka dan ya jarrabi mu'minai jarrabawa mai kyau to anan akwai maganganu masu yawa abu na farko shine yubliya asalin shi abla yubli sai a ce ibla'an shi yasa waɗansu malamai sun ka ce bala'an nan ba masdar bane ismul masdar ne kamar yadda ake cewa wato adhana yu'adhinu adhanan marmakon a ce ta'zinan shine asalinsa domin fa'ala yufa'ilu ne amma waɗansu ka ce a shi bala'an ɗin nan na wato thulathina asalin shi daga wato abin nan bala wato baliya yabla shine wato ya jarrabe shi an gane ko ko balahu sai a ce wato yablihi an gane ko ya jarrabe shi malaman lokaci sun yi bayani akan wannan ba sai mun tsawaita bayani akan shi ba ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri wato da ake kira ibnu ashur ya ce to shi da ya yi bincike a wani littafi da ake kira al-mufradat fi gharibin Qur'an na Imam al-Asfahani bai ga wannan kalima ba shi a wajen shi yake nan cewa aghfala anhu kinan ma'ana ya rafkana da gare shi amma da na dauki al-mufradat fi gharibin Qur'an da kira littafin sai iske ya kawo wannan kalima to anan ko dai ya zamanto nuskar da aga shi malam babu wannan kalima ba a kawo ta ba ko ko malam wajen binciken shi Allah bai sa ya ci karo da ita ba amma akwai ta a cikin littafi ina fata an fahimce ni kenan wato za a ce yabla ba a cewa yabli ina fata an fahimce ni wato ana cewa yabla kuma ana cewa yabli amma shi malam abin da ya kawo shi shi na jarabawa sai a ce yabli ba a cewa yabla domin yabli yabla ana nufin abu ya lalace abin nan faqala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla kenan la yabla shi wannan yana nufin lalacewa amma yabli yana jaraba shi ina fata an fahimce ni to amma shi sai malam yace bai kawo shi ba to almuhimmu dai wannan kalma ta zo cikin wannan littafi dan mu fahimci wannan ba duk abinda malami ya faɗa ba kawai zaka saki haka nan ka ce malam ya faɗi wannan asalin kalma ta al-ibtila tana nufin al-ikhtiba shine jarrabawa tana nufin bi tana nufin jarrabawa to sai malamai suka yi maganganu daban-daban shine cewa shin wai ita kalma ta bala'un tana nufin jarrabawa ne wato cikin alkhairi ko ko sai cikin shari kun san mu muna da wata fahimta idan aka ce wane yana cikin jarabawa ana nufin ma'ana yana cikin halin tsanani ko ba haka nan bane to alhali ko ba haka nan bane da tsanani da sauki duka jarabawa ne ina fata ana fahimta ta ma'ana babu wani hali wanda zaka shiga wanda ba jarabawa ba dukkan rayuwarka jarabawa ce Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul mulk yake cewa tabarakalladhi biyadihi almulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سننكم الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا وأما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ashe in an baka dukiya jaraba ka za a yi idan kuma an hana ka jaraba ka za a yi yanzu musulmi da suke cikin rauni jaraba su ne Allah ke son yaga za su yi haƙuri sannan za su yi riko da asbab don saboda su yaƙi kafirai su koyi ilimi ko ko za su yi kwanci su yi ragganci su kuma kafirai an ba su ƙarfi a gani za su yi imani za su barin zalunci su dawo su imani da Allah ko za su yi amfani da ilimin su don su cutar da waɗansu al'ummomi su zalunce su shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa nablukum بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون منا جربك بالشر بشر با أنا نشان الله ينا أيكة شر با أأ أبين دينا دبقاتا أي حقوري والخير da kuma abin da yake bukata wato aini a gode ma Allah subhanahu wataala domin idan Allah ya jarrabe ka da tsanani idan ka yi hakuri ni zai koma gare ka alkhairi zai koma kamar yadda zo cikin hadisi na sahih muslim suhaib ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu khair an gane ko in asabatu wato darra'u sabara fa kana khairan la wa in asabatu sarra sabara wato shakara fa kana khairan la idan alkhairi ya samu idan tsanani ya samu mumini mi zai sai ya hakuri sai ya zammi alkhairi gare shi shi yasa ce walaysa hadha li ahadin illa lil mu'min idan kuma abu ya same shi na sauki na jin dadi sai ni sai ya gode ma Allah ashe ta ta fuskar wannan zamu gane jarabawa ashe Allah ba yana aikata sharri ba a'a sharrin kai abinda kake gani sharri in kai hakuri alkhairi ne abinda kake gani alkhairi in baka gode ma Allah ba kai yi tinqahu sai ya koma sharri gare ka ina fatan kun fahimce ni ban sani ko kun fahimta ba abin da kake ganin alkhairi ne mulki ai ana ganin alkhairi ne ko to fir'auna Allah ya bashi mulki kuma ya zan sanadiyar halakarsa kaga ba ba da mulki ke nuna ba Allah yana kaunar mutum sannan kuma karuna ai dukiya mura ganin abu ce mai kyau ko to karuna Allah ya bashi dukiya da dukiya ce ke nuna Allah yana son mutum da bata zan sanadiyar halaka karuna ba shi yasa waɗanda suka yi gurin matsayinsa suka ce ya laita lana mithla ma utiya qarun da Allah halakar da shi sun ka ce laula amanna Allahu alaina la khasafa bina in ba dan da Allah ya muna ni'ima ba ma'ana kenan in ba dan da Allah bar su talakawa ba da ya ba su arziki da ya halaka su sun dauki tarauci a shi matsayin ni'ima ne ba da ilimi ko na addini ko wanda ba na addini ba shi ke nuna Allah ya maka ni'ima ba dan Allah ya baka ilimin addini tana yi ka kauce malamin bani isra'il da ake bamu labari wa tulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin kaga Allah ya bashi ayoyin Allah amma ko bai aiki da su ba sai halaka ashe dan Allah ya baka ilimi na alqur'ani ba ke nuna Allah yana son ka ba sai in kana aiki da shi kun ji hadisi wanda cikin sahih al-bukhari malami zai rinka kewaye wuta bayan an zubar da abin da ke cikin cikin sa hanji an fiddo su waje yana kewayawa a kewaye shi ana mamaki ya aka haka ya ce mu idan na umurce ku na ce ku yi abu bana yi idan na hane ku kuma ni in je ina aikatawa da haka duk ni'ibar da Allah ya baka in ka gode ma Allah ta zan alkhairi gare ka duk tsananin da ya zo maka ko ba haka ba in ka gode ma Allah ka yi hakuri in ka yi hakuri Allah zai baka da shi abin da ake nufi mun fahimci wannan da kyau ko kuma so da yawa Allah zai jaraba ka da abu mai tsanani a'a alkhairi yake so da kai annabi Yusuf alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wa atammu taslim Allah ya jarabe shi da abubuwa na farko dai kaga an yi tentative da asasina an shirya aini a kashe shi ɗai kenan ko ba ka nan bane an sayar da shi a matsayin bawa ko so ɗai ko so biyu an ce ƴan uwanshi suka sayar da shi tunda an ce wa sharahu sannan su kuma waɗancan suka je suka sayar da shi ko ko in suka ce a'a wa sharahu su dai waɗanda suka ɗauki annabi Yusuf su ne suka sayar da shi ƴan uwanshi ba su suka sayar da shi ba maganganu ne guda biyu kaga annabi Yusuf yana da matsayi mai girma abubuwa ne waɗanda ba kowa haɗa su ba na farko annabi Yusuf shi annabin Allah ne dan annabin Allah ne shine annabi Yaqub dan annabin Allah ne shine annabi Ishaq kaga ya zanji kan annabi sannan kuma tattaqakunna annabin Allah ne shine annabi Ibrahim kaga ne waɗanda abubuwa duka ya hada su amma sai gashi an shirya masa kisa kaga in an shirya ma kisa ba za ka ji daɗi ba ko za ka ji daɗi to sannan kuma sai aka sayar da shi a matsayin bawa kai yanzu babu wanda ya sayar da kai kana cewa jaraba ta maka yawa ga annabin Allah dan annabin Allah jikan annabin Allah kama kunna annabin Allah ko ta taba kunna annabin Allah an sai da shi ya koma kaya kuma ya koma bawa ya haɗu da wata jarabawa shine ni shine aka je da shi a wani gari aka sayar da shi a matsayin bawa sannan kuma ya koma ƙarƙashin mace ya koma baƙo kuma aka ɗaure shi matar da ta neme shi ya ƙiya dama duk abin da mace take tinƙaho da shi shine ta neme ka ko ba haka ba idan ka nuna mata baka da buƙatar ta kai ƙarshen ta tassa aka kai shi gidan kasu to duka waɗanda abubuwa ko guda ka samu yana hana ci gaba amma da yake Allah yana son shi da wani abu da yana gidansu da ba zai samu wannan ba amma da yaje aka jarraba shi aka jarraba shi aka goga shi ƙarshe sai gashi ya zama babba daga cikin manya sai ga waɗanda suka shirya mishi kisa da sun san zai za haka da ba za su yi haka ba ko ba haka nan bane sai ga suna cewa ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna allaha yuzhibu mutasaddiqin kaji suna cewa ya taimaka musu sannan kuma sun ce a cika muna kai bayan sun ce al'azizu suka ga lamarin zai iya ɓaci sun ce inna allaha yanzu mutasaddiqi annabi musa annabin allah ne da ya tashi gidan fir'auna har ya girma allah ya ce ma fir'auna wa'azi zai yi fir'auna wa'azi akwai wuya idan kana cikin jin daɗi ba ka iyawa aka kaddara mishi ya kashe mutum aka kore shi ya bar gari yana da laifi da ɗaɗɗe wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin ba ba haka nan bane gashi kuma sai aka dawo aka raba shi da fale presidential gidan shugaban kasa ya aikata laifi ya gudu ya je shekara takwas ko goma yana kiyon dabbobi na saboda ya samu sadaki sannan kuma aka tura shi je ma fir'auna ne wa'azi kaga da ba a yi mishi irin wannan jaraba ba da tana yiwa ba zai iya ba to shi yasa kada kaga Allah ya saka cikin wani abu ka sa tsammanin Allah ba ya saka al'umman musulmi yanzu halin da muke ciki mu koma ma Allah subhanahu wata'ala Allah na so ya jarabe mu ne kafiran da aka ba su daɗi kada ka satsa bani daɗin zai duri ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم أبنا يتضرعون cikin suratul araf yadarraun qur'a dukan su sun karanta yadarraun qira'at mutawatira a cikin suratul araf kuma yadarraun ne kai hatta kenan can sai zaman to ta'un an maida ta dadu sai an kai idgamu wato la'allahum yatadarraun Allah ce fa laula idja'ahum ba'suna tadarrau ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء duk abin da aka liƙe musu canda aka buɗe musu shi koko aka buɗe musu ƙofofin komai wanda ake bayarwa ni'ima sai zaman to amun ne maksus Allah ce hatta idza farihu bima utu sai suka yi alfahari da abin da aka ba su yanzu kuna ganin technology university university kere kere motoci wane ne internet farihu bima utu an gane ko falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm allati akhadnahum baghta fa idha hum mublisun da haka kada mu sa tsammanin don kafirai suna da wani abu za a yi samun canji ba a'a a wajen Allah ba wani abu ne kun fa yakun mun fahimci wannan da kyau ko to da haka dai fiqhul ibtila abu ne wanda yake na da kyau ɗaliban ilimi su fahimce shi a takaice dai ana iya amfani da kalma ta ibtila'i ko wajen alkhairi ko wajen abin da yake ba na alkhairi ba wallahu ta'ala a'lam waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana malaman tafsiri sun yi maganganu shin shi waliyubliyal mu'minina an kawo wawo ma'atufi ne akan ni waɗansu sun ka ce waliyubliyal mu'minina ai fa'ala zalika liyubliyal mu'minina Allah ya yi haka dan ya jarrabi mu'minai sai an ka gabatar da fa'ala zalika ma'ana dan ya jarrabi mu'minai kawai yin haka ko ko waliyubliyal mu'minina wato fa'ala zalika kenan ya yi haka don ya jarrabi min ne aikata haka sai zaman to ana iya kaddara samun wani abu tunda ba a ce shi fa'ala zalika ba an kai at-taqdim wa at-ta'khir balle yufidul hasr ya nuna cewa an sha makance waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a walakin Allah rama Allah ne yayi jifa an gane ko wato sai wato li yuhiqqal haqqa dan ya tabbatar da gaskiya an gane ko wa yubtil al batila ya kore ƙarya wal yubliya al mu'minina minhu bala'an hasana saboda ya jarrabi masu imani jarrabawa mai kyau mun fahimci wannan da kyau wato akwai maganganu da dama abinda malamai suka kaddara kuma wasu malamai suka ce a'a li yuhzimal mushrikin Allah yayi jifa dan saboda ya ma'ana watsar da kafirai wani yubliyar mu'mini na minhu bala'an hasana sannan don ya jarrabi mu'minai bala'an hasanan jarrabawa mai kyau ina fata an fahimci ina fata dai kun fahimci abin da dai malamai su surce kun san maganganun malamai yawa ne da su idan muka ce mu bi su aya guda ma sai ta shinye mu lokaci sai Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah haqiqa Allah subhanahu wata'ala sami'un Allah mai ji zaka ji an ce sami'un li aqwalikum Allah yana jin abin da kuke faɗa alimun kuma Allah masani na bin cikin da niyoyinku to wannan an ɗan ba da misali ne sami'un duk abin da ake ji Allah yana jin sa alimun kuma Allah ya san komai amma sai a ɗan ba da misali kan abin da kan abin da wato ake magana kansa tunda ana magana ne kan yaƙi to Allah sami'un ya ji addu'arku da ku da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alimun Allah ya san niyyarku da niyyar manzonsa sallallahu alaihi wa sallam shi ya sa ba ku nasara wannan shi ne munasaba ma'ana ya san niyyar ku niyya ce mai kyau kuma ya ji addu'a ku ya san addu'a ce ta gaskiya shi ya sa ya karɓa muku shi ne munasaba wana sunan baban za yake zuwa ba duk in kaga qur'ani ya kawo sunayen Allah sun kare to suna da alaka da mawdu'in da ake magana da kuma aya Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idh qalat imra'atu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim Allah ka karba mini kai ne as-sami'u mai ji ga addu'ata al-alim Allah ka san niyyata in ƙarya ne kai in gaskiya nake yi Allah ka sani ya kamata mu fahimci wannan to amma rashin irin wannan sai ka iske abubuwan sai a hankali Allah subhanahu wa ta'ala ce zalikum ala rahmah ذلكم وأن الله مهين كيد الكافرين ذلكم وانتن وأن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى موهن كيد الكافرين الله ما يروننا أنقال كوم ما لالا تماكرتين واتو كافرين إن فاتم أنفنتين أكوي قراءة موهن كيد الكافرين أكوي موهن كيد الكافرين بيان جزو أكاسو to zalikum ismul ishara ne wancanen ku in ji malaman zauri to ishara tana kuma zuwa gami in kun ga dama sai ku ce zalikum an gane ko wancan da an ka ce zalikum wancan wancan ne waɗansu daga cikin malamai suna iya ƙaddara mishi wannan nasara da an ka ba ku ko kuma zalikum duk abin da ya gabata tun daga farkon yaƙi har zuwa nan zalikum wancan domin ana iya ishara zuwa ga abubuwan da suka gabata da zalika wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika wadansu malamai sun ce zalikum yana kuma ne zuwa ga ar-ramyi jifar da an ka ce Allah shi ne ya isar da ita wadda sun ku ce zalikum a'a wahayin da Allah ya makafirai ko kuma zalikum annasru da an ka baku ko zalikum taimakon da aka baku na mala'iku ko zalikum ƙarin taimako na mala'iku bi an limu dukkan bi alfin minal mala'ikati murdifi ko zalikum umarnin da Allah ya muku na yaki ko zalikum alƙawalin da Allah ya muku na yaki wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum kaga sai zaman tuma gangamin suna da yawa amma inda muke samun matsalar ɗalibai sai ka iske wani magana guda ya sani amma idan ya ji wata magana wadda ba ita ba tana yawa ma ba su ci karo da juna ba amma sai ya karyata ce a'a ba haka nan bane to kai ne karshen ilimi ko ko malamin ka wanda ya karanta da kai ne karshen ilimi kuma waɗannan maganganu duk in mun haɗa su ba su ci karo da juna ba mun fahimci wannan ko to zaliku wancaninku ko wancan wato malaman nahawu sun kace mubtada'un shi zalikum mubtada'un ne in an ce mubtada ma'ana wato yana bukatar wato khabar an gane ko waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a shi matsayin khabar yake kenan in muka ce khabar al'amru zaliku kenan sai zama to zalikum shine khabar in muka ga dama sai mu baida shi mubtada zalikum kinnan an gane ko sai zama to wato shine matsayin mubtada kenan hatmun wa anna allaha muhinu kaidil kafirin waɗansu malamai suka ce a'a shi zalikum ana kaddara mishi fi'ili ne ma'ana alaikum zalikum ku riki wannan ya zamanto misali gare ku waɗansu malamai suka ce a'a zalikum i'lamu zalikum ku san wannan ina fata an fahimci ma'ana dai maganganu ne daban-daban daban-daban na malamai kuma zalikum wancan wa anna allaha muhinu kaidil kafirin allah subhanahu wata'ala yana wato raunanawa domin alwahamu shine rauni an gane ko rabbi inni wa hana al'azmu minni wa shta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya anan idan muka duba muna da qira'o'i wato ko mu ce lafazin ana karanta shi da sigogi guda uku siga ta farko zalikum wa anna allaha muwahhinun kaidal kafirin muwahhinun kaidal kafirin imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu abu amr ibn al'ala da kuma imamu ibn kathiri sun karanta muwahhinun kaidal kafirina duk da yake wasu malaman lugu suka cewa fi'ili mai karewa da huruful halq an gane ko wato idan ya zamanto wahala ainihin kishi huruful halq ce galibi ba a tafka mishi tad'ifi ba ana cewa auhana amma galibi ba a zamanto harafin halqa ba huruful halq guda shidda ina fata an fahimce ni to galibi in su ne ainihin bai dace a ce an yi mafi ili shadda ba amma tun da qur'ani ya zo da shi ai magana ta riga ta kare ko ba haka nan bane to wannan na farko kenan waɗansu daga cikin qurra sun karanta zalikum wa anna allah muhinu kaidil kafirin shine hafs an gane ko rawi abin nan na asim sannan akwai qira'a na baqiya sun karanta zalikum wa anna allah muhinun kaidil kafirin to anan shin menene bambanci tsakanin waɗannan qira'o'i ƙira'ar da ta ce muhinu kaidin kafirina Allah ya raunana domin an yi mishi idafa kenan har an yi an ƙari muhinu kaidin kafirina Allah ya raunana su tun da an riga an gani to ƙira'ar da ta ce zalikum wa anna Allah muwahhinun kaidal kafirina ko muhinun kaidal kafirina to nan tana da ma'ana guda biyu ko ya zamanto ita ma tana nuna abin ya wuce kamar matsayin hikaya ne kamar yadda Allah ce wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka gani ja'ilun fil ardi khalifa yace zan sanya ai ma'ana labari yake basuwa sannan kuma da yace wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasidi ai wannan labari ake basuwa shi yasa yayi aiki a ciki inna allaha balighun amrah aw taqra'a balighu amrihi ba ma'ana zuwa gaba to sai zamanto hikaya ake bayarwa domin suna cewa ismul fa'il in bai zamanto silatu alba bai aiki game da abin da yake a yanzu ko abin da zai zo gaba to amma in labari ake bayarwa babu matsala abu na biyu waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ita ma wagga kira'a waccan muhinu kaidil kafiri na ita ce take fassara ta ma'ana ya ce ya raunana ita ma wannan ya raunana amma waɗansu malamai suka ce a'a waccan ta ce Allah ya raunana waɗanda kira'o'i kuma da sun ka zo da tanbini suna nuna zuwa gaba ma Allah subhanahu wata'ala zai raunana su ma'ana ko gobe suka yaƙe ku ku fahimta da kyau ko gobe suka yaƙe ku to Allah kuma zai ba ku nasara dalili ku mu'minai ne su kuma mi su kuma kafirai ne domin ya ce wali yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana su ku waɗannan wa anna Allah muhinu kaidil kafirina Allah yana raunana makircin kafirai matukar kun yi aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya ce sai zama tona alƙawari na Allah subhanahu wataala ya yi ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma alƙawari ne gare mu in mun samu mulki ko in muna son mu samu mulki to mu bi Allah subhanahu wataala وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا إن كنا سؤال الله يباكو خلافة فقه النصر والتمكين كما يدون مالم يربو تلتافي نكسر ليبيا محمد علي السلامي إما أن باكو ملكي كنا سؤال يتبتا توكس أيضا الأمر عن الله الذين إن مكناهم في الأرض ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور دم bai mulkin da ke son Allah ya taimake shi to ga abin da zai Allah ne ya rantsuwa ce zai taimake wanda ya taimake shi ma'ana wanda ya taimake addinin sa da masu imani da abin nan da addini in makkan alladina in makkan fil ardi aqamu salata a tsaye da sallah ashe mai mulkin da bai sallah yana rubuta mulkin shi ne bai tsaye da sallah wa atu zakata su bada zakka ma'ana su yi tsaye ayi sallah su bada umurni in lokacin sallah yayi ayi aiki a ma'aikatu a ko ina sun zo duk inda suke tsaya su sallah wa atu zakata su bada zakka in suna dukiya kuma ma kuma su yi tsaye a bada zakka wa amaru bil ma'ruf su yi umurni da abu mai kyau in suna da ilimin Sheikh Sheikh Usman bin Fodio rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shugaba ne kuma malami ne kaga ya jahada bi qalamihi wa silamihi yayi yaki da alqalaminsa kuma yayi yaki da makaminsa ma'ana in kana da mulkin kana da ilimi kuma sai kai wato wa'azi in ba ka da to sai ka bari ayi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to amma sai da mun to a'a an koma ma bokaye da 'yan duba su ne za su tabbatar maka da mulkinka karya ne wallahi in dai Allah bai baka kariya ba ba wani ɗan duba ba wani boka wanda isa ya baka kariya Allah ya muna mai kyau da haka waɗannan yaudara ne kuma suna ɓata ma kansu lokaci ne sannan suna ɗaukar dukiyar wato abin nan al'umma suna kaɗa ta cikin halaka ka ɗauki dukiyar al'umma an gane ko ka biya bashin da ka ci ga turawa da kamfunan turai da bashi da dukiyar al'umma za ka biya tare da tashi alkiyama ka ɗauki dukiya an gane ko ka biya waɗanda ka ci bashin su a ƙasa waɗanda suka baka kuɗi kai kamfani ai dukiyar ba ta ka bace balle yanzu don ka zan shugaba ka biya da abin da an ka baka ka ɗauki dukiyar al'umma ka saka ta cikin shashanci ko ka ba bokaye don su kare mulkin ka ai ba don haka aka zaɓe ka ba ka zalunci al'umma to shi yasa al'amarin fa Allah na shi kyauta lamarin yana da girma sosai lahiran nan da aka faɗiwa in an zo gaban Allah sai dai mai fata Allah subhanahu wataala ya samu tsira da rahmarsa zalikum wa anna allaha muhinu kaidil kafirin Allah mai raunanar da wato makircin kafirai ne a duk inda suke matukan mun bi Allah in dai ba saka ci mun kai mu je aya ta gaba lokaci yana tafiya in tastaftihu in tastaftihu faqad ja'akum fathun min rabbikum an makai wani wuri إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين wannan aya tana daga cikin ayoyi masu aujo na tafsiri masu yawa kun san yana daga cikin dalilan saɓanin masu tafsiri an gane ko shine ruju'ud dama'ir damiri yana komawa zuwa ga wa ayoyi waɗanda suke suna ɗauke da wato irin wannan suka iske zamiri ya canza an samu saɓanin tafsiri duk da yake nan babu lokaci mai yawa wanda za mu iya kawo irin waɗannan misalai amma zuwa gaba tana yiwa ayoyin da za su zo akwai wata aya nan zuwa gaba in Allah ya samu kai gare ta ina iya in dan bada misali nan wannan aya alal aƙalla tana da fassara guda hudu mu rike da kyau tashin farko ku bi da ɗaya bayan ɗaya in ban kawo su ba sauran ya ɓace cikin kai sai da Allah bani iko waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan aya tun farkonta har ta tana da alaƙa ne da kafirai in tastaftihu ma'ana in kun nemi cin nasara na alfathu ba ana nufin budewa da kili ba kalima ta alfathu wani lokaci tana nufin hukunci an gane ko kuma tana nufin ba da nasara قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون an gane ko sannan Allah ce wastaftahu wa khaba kullu jabbarin arid kaga nan sun nemi cin nasara walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru suna neman cin nasara na fata kun fahimci ni kenan na alfatahu kuka ce an buɗe don ba a zancen buɗewa ake yi ba mun fahimci wannan da kyau sun ka ce to in tastaftihu in ka diba cikin littattafan tafsiri ko cikin ibnu kathir da sauransu zaka ga in tastaftihu suna nuna akwai afa kafin a je yakin wato badar suka ce abu jahal ya fita ya je bakin ka'aba ya je ya daga hannunsa ya ce ya allah in dai mu muke akan gaskiya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake akan gaskiya to Allah ka ba mai gaskiya nasara tsakankanin mu domin ya zo ya raba kawunan mutane ya raba ɗa da uba ya kawo fitina ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza suna ganin su ne akan gaskiya na fata an fince ni sai zaman tonan abu jahal ne ko ko wani da ake kira annadur bin haris ya ce allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw i'tina bi adabin alim ayoyin da za su zo zuwa gaba amma dai duk inda ta kai ta kawo ko da ba mun ce shine sababin nuzulul aya ba yana yiwa shi dai abu jahal ya je can sai zaman toto an ce abu jahal amma kuma ba a kawo sauran kafiran makka ba sai a ce to nan saboda abinda abu jahal ya aikata kafiran makka sun yarda da shi shi yasa an ka ce in tastaftihu an gane ko ba a ce in istaftahta ba in istaftahta tunda mutum guda ne ko kuma a'a in tastaftihu da abu jahal da sauran kafiran makka sun je sun yi wannan roƙo ko da ba mu ce ba sun ce in kana hadha huwal haqqa min indik mun fahimce ni to ma'ana in kun nemi cin nasara kun nemi Allah ya hukunci faqad ja'akum al-fathu Allah ya hukunci an yi yakin badar kun gani an kashe muku mutun 70 an daure mutun 70 wa in tantahu in kun kame daga kafirci fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku dan in an ce fa huwa khairul lakum muqaddarta abinda kuke akan shi kuna ganin alkhairi ne to fa huwa khairul lakum kame ku daga kafirci shine fi alkhairi ko kuma nan ya zama to a'a nan maslubul afdaliya ne fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku domin kakkasa tsammanin duk inda an ka kawo ismu tafdili cikin qur'ani yana nufin fifiku domin an ce haza khairun min haza wannan yafi wannan alkhairi kenan dukkan su suna tare da alkhairi ko ba haka nan bane sai wannan yafi wannan ko ba haka nan bane haza ahsanu min haza wannan yafi wannan kyau ai dukkan su suna da kyau sai wannan yafi wannan haza a'lamu min haza wannan yafi wannan ilimi suna da ilimi amma wannan yafi wannan to idan an ka ce khairun nan shine mafi alkhairi to ai su suna matsa cikin kafirci ne kenan in kun ka kame daga kafirci da yaƙar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku ba mafi alkhairi ba dan cikin kafirci babu wani alkhairi sannan cikin yakin da manzo sallallahu alaihi wa sallam babu wani alkhairi sai wadansu malamai suka ce a'a an ɗauke shi ne akan tariqatu tahakkum kamar ana wato mayar musu da martani ne ma'ana zargin su ne ake yi waɗansu kuma malamai suka ce a'a shi na nan a matsayin shi fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku kuma cikin qur'ani yana da yawa walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum da ahlul kitabi sun yi imani da shine alkhairi gare su ba a ce ayi alkhairi gare su ba dan zama cikin kafirci ba alkhairi cikin sa qala haula'i banati hunna atharu lakum annabi luka ya ce waɗannan ƴaƴa ne mata su suka fi tsarki gare ku a su ne masu tsarki don ƙato bai da tsarki miye wani tsarki akwai cikin dubura hunna atharu lakum su ne hunna tahiratun lakum ko ba haka nan bane ban sani ko kun yarda magana ta ba in ko kun magana ta ba ko kun ka sani ba abin da shi kai fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku wa in ta'udu idan kuka dawo kuka yaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'ud za mu sake bashi nasara akan ku walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat kenan jama'a kuma yawa ba za ta amfana muku komai ba ko da ta yi yawa mun fahimci wannan da kyau ko duk da ke akwai kira'a walan yuhniya ankum wannan qira'akin ba za ta zamanto wato sai zamanto qira'a ce shadda walan yughni ankum fi'atukum to ai ba a ce tughniya ba alhali ko fi'a muannas ne majazi sai suka ce to saboda muannas ne majazi kuma an kawo ankum an raba wato shi fi'ilin da fa'ilinsa shi yasa an ka ce walan yughniya ya halatta a larabci kai mai jin larabci walan tughni ankum fi'atukum ku kafirai wato jama'a ku ba za ta amfane ku da komai ba walau kasurat ko da ta yi yawa kun zo kullum ka musulmi so uku amma ba ku ci nasara ba ku sani kuma wa anna allaha ma'al mu'minin allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu imani wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a duk wannan yana magana wato ayat tana magana ne ga mu'minai in tastaftihu in kuna neman cin nasara tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga hannu ya roki Allah ku to faqad ja'akum al-fathu lalle tabbas Allah ya baku nasara Allah ya hukunci amma wa in tantahu in kun kame ya ku mu'minai in kun kame daga ni so to sai malamai suka yi magana guda biyu anan wadansu suka ce wa in tantahu anit takasur in kun kame daga raggon cewa war ragbati amma yarghabu fihi rasul sallallahu alaihi wa sallam kuka bar kyama abinda manzo yake so domin Allah ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna to in kun bar kyama irin abinda shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yake so fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a wa in tantahu wato anil munaza'ati fi amril qital in kun kabar jayayya game da al'amarin yaki an gane ko wa tantahu an talabil fida'i alal asra sannan kuka kame daga neman fansa tunda an ba su zaɓi daga fansa da kuma kisa sai suka zaɓi fansa fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku shine mafi alkhairi gare ku aka magana guda biyu sai Allah subhanahu wataala ce masu imani walan tughniya ankum fi'atukum shay'an jama'a ku ba za ta amfana muku komai ba an gane ku walau kasurat kura ta yawa kenan kada ku sa tsammanin yawan jama'a ku shine ya ba ku ya ba ku nasara amma ku sani wa anna Allah ma'al mu'minin Allah shi na tare da masu imani fassara ta nauke ne ta biyu fassara ta uku in tastaftihu faqad ja'akum al-fath in kun nemi cin nasara ko Allah ya hukunci to Allah ya hukunci yana da alaka ne da mu'minnai wa in tantahu fa huwa khairul lakum sai aka koma magana zuwa ga kafirai in kuka dawo to ku kafirai fa huwa khairul lakum shine alkhairu lakum fi alkhairi walan tughniya wa in ta'udu na'ud idan kuka dawo ba mu sake dawowa walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathrat jama'a kuma za ta yi muku amfanin komai ba koda ta yi yawa wa anna Allah ma'al mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu imani fassara ta nauce ne ta uku fassara ta hudu sai wadansu malamai sun kace to a duba in ana iya hada su in tastaftihu in kuna neman cin nasara da ku mu'minnai da ku kafirai ko ba haka nan bane ko ba ni sarki so ba ko kowa ya so Allah ya hukunci to faqad ja'akumul fathu lalli Allah ya hukunci ku kun roka a makka ku kun roka a badar wa in tantahu fa huwa khairul lakum in ku kafirai kun kame daga yaki to shine mafi alkhairi gare ku ko shine alkhairi kamar yadda muka faɗa wa in tantahu ku kuma mu'mine in kun kame daga jayayya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kyamar abin da yake kyama wa ma'ana ku so abin da yake so ba wai ku kyamaci abin da yake so ba fa huwa khairul lakum shine alkhairi gare ku wa in ta'udu ku kafirai idan kuka dawo da yaki da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'ud za mu dawo ku kuma mu'minne wa in ta'udu in kuka dawo akan jayayya da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko haka ba na'ud za mu dawo mu sake nuna muku kuskuren ku abin da kuka aikata ba daidai bane sannan kuma wa in ta'udu idan kuka ji kyamar yaki kuna ganin kamar ba za a samu nasara ba na'ud za mu dawo mu tutso kafirai daga makka mu ce su dawo su yaƙe ku an gane ko sannan kuma na'ud idan kuka yi kyama sai mu sabkar da ayoyin da suke nuna abin da kuka aikata ba daidai ba ina fatan kun fahimce ni walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kasurat jama'a ku ba za ta amfane ku da komai ba walau kasurat ko da ta yi yawa dama yawan ba shi ne ke ba da nasara ba ko ba haka nan bane yawan ku kafin rai ba zai amfani ku ba dan badar gashi kuna da yawa kun fi su yawa amma kuma bai amfani ku ba ku kuma mu'minai yawan ku ba zai amfani ku ba dan in ba da umurnin Allah ba da ba za ku ci nasara ba shi ya sama ranar da suka rudu a Hunayn suna ganin suna da yawa ai yawan bai amfani su da komai ba Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul tauba yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala juludan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin ashe da yawan naku da yawan nasu bai da wani amfani mun fahimci wannan ko to abu sai abu na ƙarshe wa in ta'udu idan kuka dawo na udu za mu dawo in mun ce muminne ne ma'ana idan su kafirai suka dawo ga yakin ku za a ba ku nasara a kansu to sai kuma zaman to yakin afwan yakin uhudu ai kafirai sun zo kuma yawan su ya fi na muminai kuma yawan su ya amfane su kuma Allah ya ce walan tughni ya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat ko ba haka nan bane in mun ce kafirai yawan su ba zai amfane su ba to ai yakin uhud ya amfane su ko haka nan bane to akwai kuskure cikin alqur'ani babu to yanzu ya zamu sai wadansu malamai sun kace da an kace wa in ta'udu na ud ita in tana nuna abu ba wai tabbas bane a koda yaushe ita idza ita ce take nuna abu ana da tabbacin sa amma in wani lokaci la tufidul umum kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa fa'iza ja a tuhumul hasanatu ƙalu da na hazi kaga idan mai kyau ta zo musu saboda mai kyau shi ne abin da ke yawan samuwa a cikin rayuwa ƙalu da na hazi wa in tu sibuhum sayyi'atun can ba a rasa ba in sayyi'a ta same su ya tsayyaru bi musa wa ma'a kenan sai da mutum ba abu ne wanda ko da yaushe ke faruwa shi sa Allah ce bai ce fa idza ta'udu na'ud ba sai ce wa in ta'udu tana yiwa in kun dawo na'ud za mu dawo waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wa in ta'udu na'ud yana nan a matsayin shi na sharadi da jawabi duk lokacin da suka dawo Allah zai dawo ina fata an fahimci ni sannan kuma yawan su ba zai amfani su ba amma bi shart in kun tsaya ma dokokin Allah ma'ana in dai kuna akan al'amarin Allah ba ku saba ma manzo sallallahu alaihi wa sallama ba to ko da manzon yana nan ko baya nan to Allah zai taimake ku shi yasa malamai suke cewa a uhudu Allah ya cika alƙawari ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه كذا الله تعالى قولي أما حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون لو كنت كوكا سابا كوكا إيجا إيجا كوكا سابا مؤمر نمن صلى الله عليه وسلم سنة مسألة تسابيكم كنا القول الله ينانن إن كنت كشروط in kun cika sharuɗa shi ne abin da ake nuhi kenan sai da manto fi'akin su ba za ta amfani su ba mutukan muna akan gaskiya mun fahimci wanda kyau ko dan iskali na wani na iya bijiro maka da shi kaga idan umurni guda na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam aka saba ranar Uhud umurni guda waɗanda ya ce kada su sauko ko sun ga an ci nasara ko ba a ci nasara ba aka aka samu matsala ina ga inji Sheikh Ibn Uthaymeen duniyar musulmi yanzu gaba ɗaya ta watsar da ƙur'ani da hadisi ta ɗauko dokokin tura tana aiki da su cikin kowane fage na rayuwa galibi ta ce kuma ana buƙatar nasara ina ga wanda ba shi cewa a watsar da ma hadisan gaba ɗaya a daina aiki da su to an ka watsar da su gaba ɗaya idan umarni guda ba a yi aiki da shi ba matsala ta shafi har annabi sallallahu alaihi wa sallam kusirat rubaiyatuhu aka karya masa wato haƙora aka ji masa hajjini abin ya zuba a jikinsa to ina ga an shifa shine fiyayyen halittar Allah sahabban nan kuma su ne mafi alkhairin sahabbai yana tare da su aka saba ma sunna guda bala'i ya sabko ina ga yanzu da kowa mu gyara shi tashi kai in ka ji mutum ya ja aya wanda ga gyara shi ba hadisi wanda ga gyara shi duk hadisin da bai gyara shi ma wasu mutum da bashi a wajen shi gudu ake yi alhali ko an ce udkhulu fi silmi kafa ko mun ce asilmi zaman lafiya ko mun ce asilmi musulunci duka aka ba ta karba da wanda ya ma daɗi wanda bai ma daɗi ba to mu ko musulunci mu ya koma al-islam al-intiqai zaɓe ayar daga gyara ta sai ka harbace ta da kyau fanki huma ta bala kun min nisa'i masna wa thulatha wa ruba shi ko adalci da Allah ce aikin kanin mata ka kai kasan inda kai ba abin da sha maka kai ina fata abinci to in musulunci ya zama to zaɓe da ai abin ya lalace malamai ba su a ja ayoyin da suka ce Allah ya ce a faɗi gaskiya wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab latubayyinunahu lin-nas wa la taktumuna saboda suna son su yi mola wajen yan siyasa da masu kuɗi da masu hannu da shuni da cikin office office sai su koyi gaskiya kaga ba su a ja waɗannan ayoyi su ko masu kuɗi ba su a kawo ayoyin da Allah ya ce a ciyar wa anfiqu mimma razaqnakum ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a ba su waɗannan ayoyi su ko mata ba son a ja fanki hu ma qabala kum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba su maza suna son a ja wannan aya tana gyara su su ko mata ba son a ja wannan aya saboda ba ta gyara su to yasu ga addini ka ga ba addini ce kowa sai ya zaba al-islam al-intiqai wannan shi tashi hankalin da muke ciki kowa bai son a taɓo inda yake a'a da inda kaka jin daɗi da kaji mutum ya cewa malamin can ya iya wa'azi to ma'ana an taɓa makin shi ke da kaji ya ce malamin can akwai matsala gare shi ko na an taɓo na shi Allah ya kyauta to don haka dai kun ji dai fassarori guda hudu waɗansu malamai suka ce kenan duka ta shafe su walau walan tukuni an kun fi atkum shay'an walau kasurat wa anna Allah ma'al mu'minin akwai qira'a kuma wa inna Allah ma'al mu'minin imamu hafs da imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir su sun ka karanta wa anna Allah ma'al mu'minin sauran qurra sun karanta wa inna Allah ma'al mu'minin to yaya sai wato akwai wani littafi tawjuhul qira'at al-ashr an gane ko bil qur'anil karim na kursiyu na malika abdullah na taba ku labari suka ce to wagga qira'a wa anna allaha ma'al mu'minin tana da abin da ke mata shaida a cikin alqur'ani daga ciki idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum kaga bai ce inni ma'akum ba ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa anna allaha muhibu kaidil kafirina kaga anna ya kawo wa anna allaha ma'al mu'minina kaga duka anna anna an kai amfani to nan kuma shi ma sai ya zama to tare da shi kinan sai ya zamanto abin nan idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum kaga annani wa zalikum wa anna allaha muhinu kaydil kafirina anna anka kawo to shi ma wannan wa anna allaha ma'al mu'minin to ita ko qira'a wa inna allaha ma'al mu'minin tana da abin da ke shaida ta cikin alqur'ani to malamai ba su kawo shi ba amma akwai shi ma'ana ba su kawo shi cikin littafin ba da inda Allah ce wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktharan nas la ya'lamun mun fahimci wannan da ke ko dan ita ka cikin littafin ka gano guda ka ce biyu a'a ba cikin littafin yake ba kawo shi ne aka yi mun fahimci wannan da ke ko to wa anna Allah ma'al mu'minin ko wa inna Allah ma'al mu'minin Allah yana tare da masu imani shi wa anna Allah ma'al mu'minin malamai sun yi masa i'rabi wato kusan ya kai guda biyar waɗansu ka ce wa anna Allah ma'al mu'minina aqfina akan zalikum ina fata an fahimce ni sai ya zamanto zalikum in mun ce mubtada ne wa anna allaha ma'al mu'minin atafina akansa in kuma mun ce zalikum khabar ne to wa anna allaha ma'al mu'minin yana matsayin khabar sannan in mun ka ce a'a wato shi wa anna allaha ma'al mu'minina muna iya ɗauka shi shi ne an matsayin mubtada sai ya zamanto ma'iyatullahi thabitatun ma'al mu'minina in kun mun gada ba mu ɗauke mu ɗauke shi matsayin khabar sai mu ce mustaqirrun ma'iyatullahi ma'al mu'minina ko ko mu ce i'lamu anna Allah ma'al mu'minina sai mutum maf'ulun bihi mansubun ko ko wato abin nan wato i'lamu anna Allah ma'al mu'minin ko ko dan suka ce a ita wannan wawun sunanta wawun ma'iyya kamar da kace siri wa tariqa kenan wa anna Allah ma'al mu'minina yana matsayin matsayin maf'ulun ma'ahu waɗansu suka ce a'a ita wannan wawun tana nan a matsayin ma'a kenan wanda an ka ce walan tuguni ankum fi'atukum shay'an walau kafurat wa ma'a wa ma'a anna Allah ma'al mu'minin kenan ma'a ce an ka an ka shafe ko kuma wawul ma'iyya ce wannan maganganu ne da malamai suke kawowa saboda mu fahimci wannan karshe abin da zan faɗa kafin mu karanta ayar da za ta zo gaba saboda lokaci ya fara hararin mu wa anna Allah ma'al mu'minin Allah na tare da mu'minnai an gane ko shine cewa shine cewa nan sai mun fahimci abin da ake kira mafhumul illa duk in kaga qur'ani ya kawo sifa kun san shi alqur'ani da hadisai da manzo sallallahu alaihi wa sallam da masu ilimi wanda suka san abin da suke yi ana ta'allaka hukunci ne da aikin mutum ko da sifarsa wanda ya ta aiki amma ba ga zatin shi ba domin bi domin zatin dan adam bai da muhimmanci game da hukunci kasancewar mutum ɗan ƙasa kaza ne ko an haife shi a gari kaza ko a jiha kaza ko ɗan fati kaza ne ina fatan kuna fahimta ta ko dogo ne ko gajere ne ko fari ne ko baki ne ko ko an yi shi a zamanin da ya wuce ko yanzu ko ko zai zo gaba ina fata ana fahimta ta ba shi yake da muhimmanci ba ko ya fito daga kabila kaza ko ya fito daga family kaza ba shi yake da muhimmanci muhimmanci ba wace sifa yake dauke da ita sifa ce ta gari ko mummunar sifa ce wani aiki ya aikata aiki na gari ya aikata koko ba aiki na gari ba don da shi ne ya kamata a yi mutu hukunci a kotu a duniya kuma shi da shi za a yi hukunci a ranar tashin alkiyama to amma mu matsalar mu sai muka koma muna yin hukunci ne da zati to shi sai al'amari ya ɓaci kaga da sai Allah ya ce wa anna allaha muhinu kaidil kafirina kafirai duk inda suke baƙaƙe ne farare ne sun wuce za su zo a wani gari an kai su duk dai ba shi har da muhimmanci ba kafirai ne ko musulmi ne sannan kuma wa annallaha ma'al mu'minina Allah yana tare da masu imani babu ruwan Allah da balarabe ne baki ne dogo ne gajere ne shin yana da imani ko bai da imani dan kasar Nijar ne ko ba dan kasar Nijar bane duk ba shi ake bukata ba shin akwai imani ko babu to wannan shine babban abin da ya mai da duniya ma ya tarrikice kotunan duniya sai ka iske suna ɗaukar ɗan afirka bai da kima su masa hukunci amma bature ba za su masa hukunci irin wanda ya ce ba a kotunan mu in kana da kuɗi kai ɗan babba ne ko ka shigo da wani fati ba za a yi maka hukunci ba amma kai in ba wannan bane za a yi maka hukunci idan ka fito daga jiha kaza ko gari kaza ko kabila kaza sai a yi maka hukunci idan ka fito daga kabila kaza ko jiha kaza ko wuri kaza ba za a yi maka hukunci ba ko ko baki ya fi fari ko fari ya fi baki ya fi baki shi yasa al'amura suka rikice suka rincaɓe babu inda za a kama ba wa anna allaha ma'al mu'minin allah subhanahu wa ta'ala na tare da masu imani nan ma'iyya ta allah ana nufin al-ma'iyya bin nasr wa ta'id allah yana tare da su zai taimake su sannan kuma zai ba su nasara domin akwai lokacin da alkur'ani da cewa allah yana tare da kowa ina fata an fahimce ni alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in 'alim wa huwa ma'akum aina ma kuntum na ana nufin al-ma'iyya ce ta ilmiya wato bizzati kuma ba laysa bizzat bil qudrati wal ilmi wat tadbir amma mun na faɗa muku akwai mazhabobi waɗanda suka ce Allah baya istiwa'i akan arshi yana tare da bayansa al-hululiyya kenan waɗanda suka ce Allah ya shiga cikin ɗan adam wannan kafirci ne waɗanda suka ce a'a Allah yana can akan al'arshi kuma sauran zatin shi yana tare da bayi wannan kuskure ne aqida ta ahlus sunna wal jama'a suka ce a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi amma yana tare da bayansa ta fuskar ilimi da tadbiri mun fahimci wannan da kyau ko Allah mu duk da yake wannan aya ba ta samu shiga ba da za ta zo mu karanta ta sai mu liƙe da abin da mu liƙe karatu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون malaman da suke kula da alaka ta munasaba tsakanin aya da aya sun ka ce to ana tsakar zancen yakin badar sai an ka cewa zancen kira ga masu imani to menene munasaba kaga wanda bai sani ba zai ɗauka akwai matsala tunda kai baka san dalilin da yasa aka kira ba to sai malamai suka ce a'a bayan Allah ya ce musu yayi musu alƙawalin ɗaya daga cikin ni ɗaya daga cikin wannan tawaga kuma wanda ba sa son kuma ita Allah ya musu alƙawali sun ji tsoro sun yi kyama kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al mawt wa hum yanzuruna to yanzu gashi an yi ta ƙari an zo an buga inda ba ku sa tsammanin nasara ba Allah ya ba da nasara ko ba haka nan bane falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama wa liyubli almu'minina minhu bala'an hasana inna Allah sami'un alim dhalikum wa anna Allah muhidu kaydil kafirina to in ya tabbata gare ku haka ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani atiiu Allah in Allah ya yi umarni ku yi masa da'a wa rasulahu ku yi ma manzo da'a ku bar jayayya ku bar shakka cikin al'amarin Allah wala tawallaw anhu kada ku juya daga manzo ko kada ku juya daga al'amarin Allah an gane ko kada ku juya daga manzo ko kada ku juya daga Allah ko kuma kada ku juya daga al'amarin da aka yi muku na da'a domin an ce da'a ta shafi umurni da hannu to kenan kuma dukkan umurni yana tare da hannu duk hannu yana tare da umurni wala tawallaw anhu kada ku juya ku ba da baya wa antum tasma'un alhali kuna sauraren wannan kunji ya isa gare ku kenan bai dace a ce kun ja da baya ba wannan shi ne abin da dai malamai suka faɗa a gurguje saboda lokaci ya yi muna halinsa a nan ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu zo mu dora abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh